البر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البأساء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بأحد الله إذا آحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقلت كذلا من بعد قوة أنكابا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو جاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويحيي من يشاء ولتسألن تسألن عما كنتم تعملون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا ورزقنا عمل به ورزقنا الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن تجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله يوم شاشدة وتر رمضان a miladi a hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala shekara 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa 2022 Allah madaukakin sarki na cewa kamar yadda malam ya karanta inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun وأوفوا بأحد الله إذا آخذتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت جزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكونوا أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم اليوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون آه wannan ayan kamar yadda sada mu ma'ana as-salafu salih ke fada ita ce a adalul ayati fil qur'ani gabaki da aka rubuto daga sayyidina abdullahi dan mas'ud yana cewa wannan ayan ta tattara dukkan wani misali ma'ana na zamantakewan rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya tun daga misali sanda ya kai balaga ko kai tun daga tasowansa har ya zuwa ranar da zai koma ga Allah wannan ayin kaɗai ta isa ta zama mashi misali da so ta zama mashi kanun wadda misali bawa in ya kula da abin da ayin yake ɗauke da shi na umarni to insha Allah zai zauna a duniya lafiya zai kuma rabu da duniya lafiya zai kuma sadu da Allah lafiya a kuma lahira su ne manya in mutum ya aiki da sakon da ayan take ɗauke da shi ayan shi take cewa inna Allah ya amuru bil adal wal ihsan Allah madaukakin sarki ya yi umarni wa aka yi umarnin nan duk duniya an musu umarni da adalci da kyautatawa sashi suna cewa a inna Allah ya amuru bil adali suka ce shi abin da ake da adali shine misali ihsanil a'malil zahir kyautata aiki wanda zahirin mutum yake nunawa والإنسان كما شيني مثال إتقان الإجلاس لله تركك زوجيا مع الله جباكي دا أن الله دا أي وكتي معنى إلا الله يأمر بالعدل شيني مثال أحكام الشرعية والإنسان كما شيني مثال أحكام الإيمان والإحسان من كما يند ظاهر سيد sannan kuma a ma'ana na ganewa kamar yadda Allah madaukakin sarki na cewa fa iza qultum fa'dilu to komi na mutum ana bukatan adalci a adalcin nan akwai adalci tsakanin bawa da Allah adalci tsakanin bawa da Allah shine an ci abudullah wa la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka yarda ka tara shi da wani wajen bauta to wannan shine misali adalci kamar yadda aka ce inna min misali addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi addinu an-nasiha قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله شيء النصيحة ga Allah da nasiha ga manzon Allah nasiha misali ga sauran musulmai da shugabanni to shi al'adalu din nan ma akwai adalci tsakanin bawa da Allah akwai adalci tsakanin kanka da kanka wanda misali in ka kasa ma kanka adalci to ka zalunci kan nan naka in kuma ka zalunce ka Allah madaukakin sarki zai iya maka hisabi da ita ganin daman sarki akwai adalci tsakanin mutum da mutane. Imam Hassan al-Basri alaihi rahmatullahi yana cewa da mutum zai mu'amala da halittun Allah duka ya iya kyautata musu amma agwagwa ɗaya kacal a cikin halittun Allah ka kasa kyauta mata to baka shiga cikin zurin wannan ayan ba baka shiga cikin zurin wannan ayan ba shi ko misali Imam Sufyan al-Thawri yana cewa a ma'anar inna Allah ya muru bil adal wal ihsan shine misali Allah madaukakin sarki yana umurnin bayi ma'ana akan bayan zagirin al'amura to al ihsan shine misali bawa ya zama baya ganin kowa baya ganin taimakon kowa baya ganin kisan kowa sai Allah ma'ana ya kasance ya samu sidiki tawajjuhi fi badini badinin sai ya kasance ya samu sidiki tawajjuhi ila Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa kamar yadda aka faɗa adalci tsakanin kai da Allah shine misali ka bauta ma Allah ka kiyaye umarninsa a same ka duk inda yake misali kamar yadda aka ce a umarnin kiyaye umarnin Allah shine ittisal al-amr wa tinabun nawahi a same ka akan haka to akwai adalci tsakaninka da manzon Allah shine sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene adalci tsakaninka da manzon Allah kar ka yadda ka fifita wani akan na farko kenan kar ka yadda ka fifita wani a kansa wannan ɗin nan kuma ko da wane ne in ka fifita wani akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to baka zama mai adalci a wajen Allah ba kamar yadda manzon Allah ya tambayi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yace ya Umar yaya sai ke ta rasulullah aini na ci sanka akan mahaifiyana da mahaifina da ƴaƴana da nan da duniya daga ciki kawai abu ɗaya ne ya wuce ka a wajena sai ce menene wannan Umar yake cewa na ji san kaina da kanka manzo Allah ya ce Umar baka zo inda Allah ke neman ka a da sauran tafiya to sai Allah madaukin sarki sai ya mace na Umar taraki sai ce yaya yanzu Umar sai ce ai yanzu na ji san kafiya da raina da ke tsakanin kirjina sai ce to al'ani ya Umar yanzu ka zo inda Allah ke neman ka matakin farko na adalcin mu annabi kenan mataki na biyu na adalci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a ce ga sunna annabi ka ɗauki wani abu kar a ce ga sunna ka iga sunna ka ɗauki wani abu komin kyan wannan abu komin ƙayatonsa kuma kowane ne yake kan saboda Allah bai ce ka bi kowa ba sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ka bi ana jin sa ne in biyayya da shi yayi daidai da jin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to bayan kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma fifita shi akan kowa sannan kuma alƙawarin nusra ba annabi taimako da kariya dan dama Allah ce illa tansuruhu faqad nasarakullah to ba annabi kariya da nasara da wala'i ka ba manzon Allah wala'i sannan a karkashin wannan ka kiyaye alfarmansa a cikin alfarmansa alfarman iyalan gidansa ya shiga a cikin alfarmansa alfarman iyayensa ya shiga a cikin alfarmansa alfarman sahabbansa ya shiga to waɗannan shine misali kuma ana bukatar sa a cikin yin annabi adalci sannan mai bin shi a baya sai adalci tsakanin kai da iyayenka wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kada babanka ya ce ai gabas ka ce baba ina ganin da ka zani ba kai ma babanka adalci ba a wajen Allah wani zauna nan sai ce to baba da ko in dai shiga cikin gida in ciki a ba kai ma kanka adalci ba wajen Allah kuma ba kai adalci ba wani kana da kuɗi baba ai abubuwan sai dan a hankali ba kai makanka adalci ba kai babanka adalci kuma za ka tsari da wannan a wajen Allah duk abin da yake so in wannan abin bai saba ma shari'ar manzon Allah ba to daga cikin adalci ka ji ka fifita umarnin mahaifi akan akan abin da ranka ke so ka fifita kansa akan abin da ranka ke so to sannan ulul amr su ma suna da nasu adalci shugabanni masu mulki ai musu da'a a ba su wala'i in sun yi umarni akan abin da ya saba ma Allah ba za a ji su ba sannan kuma suna buƙatan addu'a ga duk wanda ke karkashin mamlakan addu'an misali tawfiki da sabati suna da haƙƙin a yi musu addu'a karkace sai shugaba ya baka kuɗi za ka yi masa addu'a ka ci shi kanka sayyidina hasan al-basri alayhi rahmatullahi na cewa da Allah zai takebance ni da ismullahi al-azam yace ba zan makai na addu'a ba shugabanni zan ma addu'a Allah ya daidaita lamurin yace saboda shi shugaba direban jirgi ne idan ya daidaita to abu da yawa zai gyaru da gyaruwansa idan shugaba ya lallace abu da yawa zai lallace da lalacewansa to sannan daga cikin adalci malamai na addini su ma suna da adalcin da ake bukata akan kowa da kowa shine misali sauraron zantuttukan su da za su faɗa wanda ya mudabaka da faɗin Allah da faɗin Annabi amma ba kuma zantukan su na san zuciya ba idan malami yayi magana wanda maganan ya saba mu umarnin Allah ya saba mu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to la da aslil mahluki fi ma asyatil hali sannan adalci tsakanin ka da kowa da kowa ka kyautata ma kowa zato ka kyautata ma kowa zato ka kuma yi kokarin inda hali insanin ke sadu da kowa idan ba ka da abin da zaka yi mutane isani kai ta musu addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi yayin da kace Allahumma aghfirli wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat kaga ma'ana ba ka da abin da zaka yi ma halitta ga baki dai alkhairi to amma kai musu addu'a aka ce za a baka lada adadin musulmai rayayyu da musulmai matattu sannan daga cikin adalci da ke tsakaninka da bayan Allah duk abin da ka san zai cutar da su kar ka yarda kar ka yarda ka zama sanadiyar cutuwan bayin Allah kar a yadda yana daga cikin sanadiyar cutuwan bayin Allah shugaba ya zo yana neman zaɓe wannan shugaban ya bayyana ma duniya azzalimi ne saboda an kwatanta zaluncinsa a baya to ƙuri'anka in ka taimake shi ya ci zaɓe to fa jama'a suna da masuliya a wuyanka jama'a na da mas'uliya a wuyan shi yasa yana daga cikin adalci ko wajen zaɓe sai ka tantancewa ba ka zaɓa in ka zaɓi azzalimi to ka ba da gudunmawa wajen yin ma al'umma zalunci da wannan ƙur'an naka kwaya ɗaya da kake ganin ta ka raina to duk wanda aka zalunta kai ma kana da haƙƙi sai dai wanda kai kyautata ma zato wanda ka kyautata ma zato a zaton ka shi na Allah ne kana zaton zai kyautata sai aka samu aka san haka to wannan baka da haƙƙi tsakanin ka da Allah an fahimta to wannan misali adalci kenan kuma ma'ananta a ammu min zalik wasu ka ce misali inna Allah ya amuru bil adali shine misali zahirin ka ya zama mai kyau wa inna Allah ya amuru bil ihsani kuma saririyan ka ya zama ya ci zuciyan ya ci zahirin ka kyau wacce ce daidaituwan zahirinka da tuyanka in kana ma mutane faran-faran a huska assalamu alaikum amma zuciyarka tana kullace da gaba da hassada da keta a cikin zuciya wannan ayin ita ma ba ta aiki a kanka ba baka kuma yi aiki da ita ba ya kasance zuciyanka ya yi daidai da zahirinka yadda kake sakin ma mutane fuska kake musu kyakkyawan abu to zuciyanka ma'ana ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce masabai yanzu dan aljanna zai shigo dan aljanna ya shigo shagargari aka sake cewa dan aljanna zai shigo wancan wanda ya shigo sai ya sake shigowa na uku shi ma ya sake shigowa sai ɗaya daga cikin sabai da Allah mai muwafaƙai yawaita ibada sai ce a to ka san su sahabbai wa fi zalika falyata na fasu da sun ji wani aikin alkhairi da wani bawa ke yi ba sa son ya wuce za su kokarin su ma su je su ga me yake yi su ma su kwatanta yace mashi to da Allah wani na dan samu dan rashin jituwa da mahaifiya kuma na yi alkawarin nema Allah ba ka ba zan shiga gida ba sai bayan kwana kaza shine sabida in in kubutar da rantsuwa na zo ka bani wajen kwanciya kan har zuwa wannan lokaci ya da zaton da dare yi a zaton zai samu wannan ya tashi yana ta nafila tun farkon dare har gari ya waye ya ga tun da ya shiga kofar shi na kallon kofar shi kawai tun da ya shiga bacci yake sai gab da alfijir zai ke to tashi ya shafa insa da wuturi alfijir ke to raka ta fajar ce masa wani bismillah mu je masallaci yau aka yi haka gobe aka yi haka jibi ma aka yi haka sai ce wani ne tsakani da Allah wallahi ba wani matsala tsakana da mahaifiya muna zaune wajen ma'aiki alaihi salatu sai yace dan aljanna zai shigo muka san ciwon kana da wani abu tsakaninka da Allah wanda ni kuma na zo in ga me kake yi ma in aikata saboda ni ma in samu wannan rabauta da annabi ya faɗa maka yace to ai dai ka gani ni ba na wani abu yadda ka gani wannan haka ne an ce sai da yace to inda wani abu zuciya na bai taɓa kullatan wani mutum ba zuciya na ce tana da haske tas ba kulli ba wani hasada a cikin ta Allah sai mana yace to da wannan yana zaton da shi ne ya samu haka to shine suka ce misali al'adal din wal isani da Allah ya ce wa ita izul qurba sai misali akai adakila as alal am saboda misali ai shi ita izul qurba yana cikin al ihsan din nan to nan sai akai adakin am ai has alal am sai Allah ya gabatar da ma'abutan zumunci daga cikin abin da Allah yake umarni da mutum yanzu misali ka zama mai adalci a ma'anar adalci da muka faɗa ka zama mai insani a matsayin isani da muka faɗa sannan a tsakaninka da mazumuntanka ka ba su hakkin da wa za ka yi faɗa a duniya ba ka da abokin faɗa za ka rayu sa'idi mahamudi kowa zai faɗa alkhairi a kanka yake cewa wa ita izal kurba sannan Allah yana umarni da ba mu abuta zumunci shine wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mawadaci a cikin mazumunta ya sadar da zumuncin shi da su ta hanyar ba su abin da Allah ya bashi su kuma su sadar da zumuncin su da shi da abu guda biyu yin masa addu'a da bibiyan halinsa ma'ana in wani bukatuwa ya zo wanda suke bukatan karfin shi lokacin shi to su kuma su bashi karfin shi su ba su lokacin su kuma keɓance shi da addu'a shi kuma ya sadar da zumuncinsa wajen alkhairin abin da Allah ya bashi ya fifita shi da su kowa ya kasance yana samun alkhairinsa wani ya zo ce ya rasulullah ina da mazumunta mazumuntan nan nawa duk abin da ya kamata na alkhairi ina mu amma ni ya rasulullah ba na rabauta da komai a wajen su sai cutarwa sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce masa yake kar ka damu in abin da ka faɗa gaskiya ne to kai ne kake da riba su ne suka yi kafa misali shi ne misali lajjaini da hazain al-makturain min qablu su ne kishiyoyin waɗannan ababe guda biyu da aka ambata kafin yanzu wasu ce misali in Allah misali yanha anil fasha'i al fasha'u shine wasu ce zina wasu suka ce a'a rowa saboda dukkan su wannan ayyuka ne munana kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin abin da Allah ya halakar da al'ummatan da suka wuce kafin mu misali shine rowa rowa mutum ya zama yana da hannun kutare ake cewa ko rowa sharri ne musiba ne eh rowa musiba ne ko ba ka da abin da ko da ruwa ciwo wata ka rika ma mutane alkhairi eh dabi'an annabawa ne wanda kaga Allah ya mashi baiwan kyauta to wallahi Allah ya karrama shi da dabi'an annabawa eh kar kuma ka raina abin da zaka bayar kai tunanin yayi kadan a alkilmanu aqalli min alqalil ka rika tunanin yayi kaɗan ɗin to hanawa shi ya fi hanawa saboda ko ba komi idan ka bada wannan da ka ba zai ji wani irin daɗi a ransa zai ce Allah ya saka maka da alkhairi in ma bai ce Allah ya saka maka da alkhairi ba mala'ikun da ke wajen san da ya bashi za su ce Allah ya maida maka da dubinsa kuma inda manzo Allah yake cewa Allah yana da mala'iku wannan aikin sa kullum yana cewa Allah ma'adi mumtikan halafat wannan yana cewa Allah ma'adi mumtikan talafat duk mai bayarwa Allah ka ba ka ninkin abin da ya bayar duk mai hanawa Allah ka lalata abin da ke hannunsa ka cire masa albarka wannan wai cire albarkan kakkai tunanin wai dukiyarsa ya kare akwai wanda Allah bai kaddarta mai haka ba cire albarkan shine ba za a taba bashi iko ya aiki alkhairi dukiyar ba duk wani aiki alkhairi Allah sai ya hana shi da dukiyar ga dukiyar yana karuwa dukiyar yana ƙara yawa sai ka ce ba mu ana nufin cewa wani ya lallace ba a sai a cire mashi ilhamin yin aikin alkhairi Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki yake cewa wal bagai sannan Allah ya hana zalunci Allah ya hana zalunci min babi aula da shuwagabanni amma zalunci saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yana daga cikin zalunci mutum ya zo anguwa misali yana neman gidan alhaji wani kai ka san gidan alhaji wani ce da Allah ina neman gidan wani kake fadan masa zaluntan sa kai saboda yanzu misali zai koma ya yi nufi wani bangaren daban kana da fiyo wata guda uku a gidanka za ku sha guda biyu mai bara ya zo yana bukata kuma kai baka da bukatar ragon guda ɗayan nan ka hana mashi wata ababe idan ana fassillace yanda ma'anan ayan yake a wajen salafu to idan muka ɗauke shi muka sa shi a sikeli mu kuma muka ɗauko mu yanzu muka sa kanmu a sikeli sai dai kawai mu ce to a yarar da afuwan sai dai kawai Allah ya kalle mu da kallon rahama sai dai kawai Allah ya mana duban rahama yanzu misali kamar kissan dazu wanda an sha faɗin ta nan kallon nan na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda an kawo mata ukiya dubu goma sha biyu din nan ukiya dubu goma sha biyu haka take bayarwa sai da ya ragu na ba su raguwan ko da ukiya ɗaya a gidanka saboda tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mu kuma sai abin da Allah ya jarabce mu da shi kamar yadda Annabi ya faɗa yana da cikin musiban karshen zamani san duniya da tsoron mutuwa duk mai son duniya ba zai kai alkhairi ba duk mai son duniya yana tsoron kar ta kare masa yana tsoron kar ta kare masa ba zai iya alkhairi ba shi ko Allah madaukakin sarki idan ka bada ga addu'a ga yardan Allah ga kuma jiraninki na nan zuwa maka daga wajen Allah kaga misali abu guda uku shi kuma shedan sai ya sa maka misali tsoron takasir Allah ka kiyaye Allah yake cewa wal bagai ya izuku Allah ya ce to ni fa ina muku wa'azi in ji Allah. Allah yana mana wa'azi. Ma'ana wallahu yi izina. Allah yana mana wa'azi da me yake mana wa'azi shine mu tsabata mu yi sadabikin ma'anonin wannan abin da aka faɗi su a aya. Shine wa'azin da Allah yake mana sai ce la'allakum tazakkaru. Allah ya yi mana wa'azin ne ko misali ma zamo cikin hayyacinmu mu zamo masu tuna. Wannan ayan da muka karanta a wata rana wani ɗa daga cikin ɗan Abdullahi ɗan Zubair an ce ya zo sai ya faɗa magana mara daɗi akan Sayyidina Ali. Sai ya faɗa magana mara daɗi akan Sayyidina Ali. Sai baban sai ya ce masa kai tsawa ne. Sai ya ce shekara sittin aka yi ana zagin shi amma ƙara mai daraja Allah ne. Wannan zagin da kai masa ba zai rage masa ko ba ƙara mai daraja ne. Ina ma ba ka yi ba. To sai da daular Banu Umayya sai da aka shekara sittin sunna ne wanda yake misali mai ƙarfi in ma ba za ka yi aiki da wannan sunnan ba ba za a baka alƙalanci ba ba za a baka limanci ba ba za a baka shugabanci ba sunnan shine dukkan da ka zo hudu ba sai ka buɗe da zagin sayyidina Ali ka kulle da zagin sayyidina Ali wannan bala'i da ne ya kama shekara 60 kam aka yi da wannan sunnan a duniyar musulunci kuma su ba su wannan a wajensu wannan abun wai suna yardar da Allah ne da shi. Allah cikin ganin dama sai a cikin su masu yin sai Allah ya tsirar da gwanga shilo wadda da shi Allah ya rubuta wannan bakar bid'a din da ta gane duniya tun daga mabudan rana zuwa mafaɗiyar rana a ƙarƙashin mamlaka daula islamiyya a lokacin. amma fa lokacin ana tunanin kamar ma wannan canza abin na daga cikin abin da yasa aka kashe shi da shi wasu ka ce a adalcinsa na daga cikin abin da ya sa aka kashe shi ba kowa bane shine sayyidina Umar bin Abdul Aziz Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa yadda wata ran ya hau kudu ya hau minbar ya hau minbar ya gama kudu ba ana jiran ya zo gaban zagi kawai sai ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal makri wal wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun ya ce ya canza sunna ya canza sunna haka aka dinga yawo a murata ana cewa ya zo da bid'a ya canza sunna ya canza ya canza sunna ya zo da bid'a wato a nuna maka yanda masu mulki ke da tasiri wajen gina sarransu a cikin zukatan mutane bakin abin su za su san yadda za su kayata shi ya zama fari sabidda ni sabidda a hannunsu ne akwai kuɗi a hannunsu akwai kuɗi su ko mutane wanda bai zama bawan Allah ba galibi sai zama bawan dinare da azurfa Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki yake cewa wa ufu bil ahadin lahi idza ahadu sannan ku yi burge alkawarin Allah ku cika shi yayin da kuka alkawari sashi suka ce wannan ana nufin misali alkawarin bai'a da sahabbai ke wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam misali shine ala sam'i wa da'a wal nusrati ala al makrahi wal manshabi suka yi manzon Allah alkawarin bai'a da taimako abadi misali halin ƙarfin zuciya ko ko hali misali na itirafi aka ce su ake nufi ko kuma misali da umumin ma'anan ayan aka ce a ayan tana magana ne akan ƴan kasuwa masu kasuwanci masu kasuwanci ana son zamo masu alkawari amma dai gamewa ko mene na ka yanke alkawari saboda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salatan ko idza hadatha kazaba wa idza wa'ada alafa idza ifina hana in yi alkawari ya saba in an bashi amana ya ci a wani ruwayar ruwayan na Abdullahi dan Amr bin As ya kara da nashi ruwayan wanda yake cewa idza ha sama fajara idan yayi hutuma yayi fajirci to wannan yana daga cikin alaman munafiki ya zamo ne saba alkawari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi alkawari sanda zai kulla alkawarin ya kulla a zuciyarsa ba zai cika alkawarin ba to yana ko ya cika ya yana cikin mai saba alkawari yana cikin masu saba alkawari sannan kuma kulla alkawari idan akan sa'an Allah ne ana son a cika shi idan akan saban Allah ne ana so mutum ya bar alkawar wanda mu yanzu misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa nikan kudurta zan yi wani abu sai in ga barin abin shine alkhairi yace sai in bar abin in yi kafara har rantsuwa ma manzo Allah yace idan na rantsi akan zan wani abu sai na ga rashin yin abin shine alkhairi sai in kafarar rantsuwa na sai in aikata abu in ji ma'aiki hadisin Buhari da Muslim. Daga cikin ma'anan kamar yanzu wani cikin ɗan uwa ya yi maka ba daidai ba, wadda misali daman shi ɗan adam kar ka taɓa sa ran za ka same ka 100%. Duk yanda yake da kamalinsa in ba annai ba ne zai saba maka. To yayin da ya saba ma ka amshe shi da zuciya da kai mai uzuri, ka kaddarta kai ma za ka saba ma wani. Ɗazu ke kawo wani misali a wajen karatun sati, Imam Hassan al-Basba Hassan al-Basba Sufyan al-Thawri yana cewa duk sanda muna zaman lafiya da mai daki na ta saba ne yace to abin da ke fara zuwa cikin raina anya ni ma ba Allah na saba ma ba kafin a saba mu yace sai ya dauki istighfar sai ya fara istighfar cewa to na yi ma Allah ba daidai ba ni ma Allah ya sallada wani na a kaina to dan haka Allah wanda ne maka na tuba ita kuma wanda ce min na yaji. To wannan shine halin salaf. Idan misali wani ya maka ba daidai ba to sai ka fara juyar da launi a kanka. To anya tsakaniya da Allah yana tafiya daidai kuwa? To wannan abin da ake so kenan. Idan bawa ya maka ba daidai ba ka ce ni wallahi ba zan sake magana da shi ba. A'a ya hakuri dan uwa yi kafarar rantsuwan ka yi magana da shi. Saboda Allah baya son gaba. annabi ya hana gaba sannan kuma misali idan kai magana da shi ba za a rubuta a goshin ka ka walakanta ko ka tozarta ba ko ba haka ba to menene ne cewa ne magana ba zan na rance ba zan sake magana da shi ba ko na rance ba zan sake taimakon sa ba wannan shekan ne ya zo yayi nasara a kan dan haka misali duk sanda aka yi maka ba daidai ba ka yaje karka ce wani ai ai ni da shi ne gaba har abada wa iyaku billahi ta manta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk ranar alhamis da duk ranar litini Allah yakan bude kofan aljanna duk musulmai ana gafarta musu amma mutum biyu ba su a cikin wanda ake gafarta ma waye mutum biyun nan manzo Allah ya ce duk wanda a sanda aka bude kofin akwai gaba tsakanin shi da dan uwansa Allah zai ce mala'iku kar ku sanya su cikin wanda za a gafarta ma har sai sun yi sulhu tsakanin to ba mamaki sai ka kudurce a zuciyarka ai ba za mu shirya ba har abada ka rufe baki da wannan kudurin ka mutu me za ka je ka ce ma Allah haka ƴan uwa mu rika sanya mu zukatan mu kankara qur'anin nan da ake karanta mana ba ta tsinniya bane shine muradin Allah kuma shine manufan Allah akan mu Allah ya so kar manzo Allah ne liki bayyana linnas ma nuzula ilai ka mutane bayanin abin da Allah ya saukar musu duk abin nan da ake karantawa su sabai nasu laha ma kasabat ta riga ya gabata nasu misali su salafu sun riga sun gabata yanzu Qur'anin da mu ake yi kamar mu ne aka saukar man. Yasa Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Allah ya ba mu albarkacin sa yana cewa duk abin da kake yi ko ina kake kana jin an karanta ya ayya allazina amanu yace da ka ta kai shiru ka zine ne Allah ke ce maka ce dan da kai ake yi eh da mu ake yi duk sanda aka ce ya allazina amanu da mu ake yi to Allah madaukakin sarki ke cewa wala tanqudul aymana ba'da tawhida kada ku kulla alkawari bayan kun riga kun kulla alkawarin ku zo ku warware ba kyau eh sai dai in warware alkawarin kuma shi maslaha ke shi to in akwai maslaha a ciki yanzu misali kamar ƴan uwan musailoli masu ɗinki sanda za a kawo maka ɗinki an ce maka kwana uku ka ce za ka yi a kwana uku sai kwana uku ya zo ku kama wasan kuya da mai aikin ko ka kashe wayoyinka ma ko ba haka ake yi ba sai ga mutum ya kashe wayoyinsa a zo a dinga neman sa ya ɓuya a wani wajen yana ɗinkin to kuma wai kana son wai wannan kuɗin da aka biya ka ɗinkin Allah ya sama albarka kaga akwai yaudaran kai ƴan uwana teloli mu gyara ba kuma teloli kaɗai ba da irin masu aikin burkila da masu aiki irin wannan aiki ka san ba za ka yi da masu kakinka irin kamar misali kun yi alkawari za ka zo ka gyara mutum kaza ya baka deposit ko ya baka rabin kuɗin aiki ka ce mai ai an jima zan zo in maka wannan aiki din an jima ya ki fita yana jiran ka a gida tun da yanzu ma Allah da ya kawo mu lokacin saukin lamari wani uzuri ya taso da kai kira shi a waya ka faɗa masa wani mun yi alkawari zan zo maka sha biyu ka yi hakuri ba zan samu zuwa sha biyu ba wani uzuri ya faɗo min amma in Allah ya zan zo karfe ɗaya idan ka zo aikin nan ka gani ba za a iya kwana uku ba ka faɗa masa zare mu fara daidai yadda Allah ya yi to wannan shine yafi kyau kar ka ɗauki alkawari ka faɗa ka kasa kuma sai ka ce wai aida Allah ya ga dama aida na cika ma alkawari a wannan maganan shiriri ta ne ai Allah ya fi ka sanin da ya ga dama ko ba haka ba to dan haka misali ɗan uwana a duk wani aiki da ka sani kana na sana'a mai alkawari ka zamo mai kiyaye amana ka zamo mai kiyaye alkawari sannan uwa uba magidanta ma masu aure duk sanda ka auri matanka fa ka aure ta da alkawari mun aure su da alƙawura amma bukan manta wannan alƙawarin fatin daga ranar aure ne har zuwa ranar mutuwa to shi ma yana daga cikin abin da Allah zai tambaye ka sanin da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yayin da aka samu canjin rayuwa jawo ta a gabanka ku yi maganan fahimta ku fahimci juna a samu maslaha daga lokacin ta kallafa ma abin da za ka iya ba ta zama azzalima ita ma ta zama azzalima wannan duk ana yi ne wai saboda ya za mu rayu lafiya shi yasa kaga ashe maganar sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ce wannan ayan duk wanda ya dauki ma'ananta zai rayu sa'idi zai zauna da kowa lafiya sannan kuma rayuwar cikawa zai cika da imani kuma a lahira suna cikin magabata Allah ta azurta mu da mutabaka ta dabiqin ma'anan ayatin Allah madaukin sarki ke cewa wa qad ja'altumullahu alaykum kafila bayan misali Allah madaukakin sarki ya zame mana misali kashil akan shi misali kullu alkawari din inna allaha alamu ma taf'alun Allah shine mafi sani da abin da kuka kasance kuna aikata wala takunu kallati naqalat jazalaha min ba'di quwwatin ankafan Allah yake kar ku zamo irin watancan matan faki ta faki ka cikin nan wadda take wata mata ce a cikin mata a garin Makka an ce akwai tana da fama da laruran kwakwalwa amma malamai sun zo da mabambantan ma'ana akan sunayenta sunayenta zai kai guda uku amma dai almuhim shine dai Allah na buga misali kada ka zama irinta ma'ana wai abin da ake so ka fahimta duk mutumin da ke alkawari yake warwarewa zai da bambanci da mahaukaci shine ma'anar aya saboda ita wannan baiwan Allah za ta sa hadimanta su siyo mata zaran kaɗi ta zo ta yi kaɗin sai ta yi kaɗin ta gama ta tara shi jim sai ta zo kuma ta dinga warwarewa ɗaya bayan ɗaya kaga wannan mai hankali ai ba zai haka ba to wannan ma'ana an shabba a aikin ne ka halilul aqdi da mahaukaci a wajen Allah ma'ana ne alkawari yana warwarewa bai da bambanci da mahaukaci Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ke cewa satta izuna aymanukum bahalan bainakum misali kuna rikan alkawarin ku tsakanin ku a matsayin misali hanya ko baji misali na alba zalunci da wuce gona da iri an ta kunu ummatin iya arbanin ummatin wata jama'a ta zama ita ce misali arba ai a kasar min min min ummatin inna ma yabluwakum Allahu bi Allah ya jarabce ku ne da wannan abin ya ga za ku zama na Allah masu kiyayewa Allah ya ce wa yubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fi ta'talifun sannan ranar kiyama kuma Allah zai faɗan mana abin da muke sabani din a kai walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida to da Allah ya ga dama da ya sanya mu dukkan mu mu'mine amma Allah ce wala yazaluna mukhtalifin Allah bai kaddarta musulmai mu'mine za a zama iri ɗaya ba wannan ayan muna jawo hankalin kawunan mu da shi akan kyautata ma juna zato mutunta fahimtar juna an fahimta ka mutunta fahimtar al'umma kar ka ce dole kowa sai ya fahimta ka kowa sai ya tsaya da ganewanka da sai an tsaya da ganewan wani da ba a shafi iya ba saboda ai maluku ya gabace shi ko amma shafi iya ya zo daga baya da ba a hanabila hanabila ba ya zo daga baya da haka misali ka mutunta fahimtar mutane wani ya fahimci ka ba ba shi da fahimtarsa kai ai ba annabi bane kuma Allah bai turo ka matsayin mala'ika da za ka rika bibiyan aikin sa kul kullun ya'malu ala shakilati barni da in yi abin da na fahimta kar ka zo kana zagin fahimta na zan zagi na ta kai ko ba haka ba wanda bai son a raina baban shi kar ya raina baban kowa eh wanda bai so a ci mutuncin matansa kar ya ci mutuncin matan kowa wanda bai so a zalunci 'ya'yansa kar ya zalunci 'ya'yan kowa to da haka misali fahimta na da nake kai kai kana son ka dagar da ni akan fahimta na kuskure kai kuma wai kana son sai na yadda da naka fahimta wani annabi ya zo ya faɗa maka fahimtar ka daidai ne ko ba haka ba ba wanda ya zo ya ce maka fahimtar ka daidai ne idan na tambaye ka me hujjar ka akan fahimtar ka za ka ce mun saboda aya kaza da aya kaza yau ka kaga annabi ya ce maka wannan ayan akan fahimtar ka aka saukar da shi ko ko ka riski zamanin ne ko ba haka ba ba ka riski zamanin ba da haka misali zato kake yi zanniya ne ina zato cewan aya kaza ta yi mutabaka da fahimta ina zaton hadisi kaza ta yi mutabaka da fahimta to da haka je ka da zaton ka nima barin da nawo zaton duk abin da suke takama da shi a matsayin hujja na fahimtar ka nima ina da irin shanawa in ba za ka bi ni ba je ka da naka in ba zan bi ka ba je ka da naka kowa kul kullun ya amalu ala shakilati to wannan idan shi ma muka yaka ta ga yana da kaman mutabaka da ayan da ake magana sai mu zauna lafiya da ƴan uwanmu ba fada ba rigima ba gaba ba zage-zage ba cin mutunci ba aibatawa balantana kai ka ce kai kanka kai ahalin sunna ni ko dan bid'a misali ni kuma ni kaza kai kuma dan kaza yana daga cikin abin da nake yawan jawo hankalin ƴan uwanmu wanda yana daga cikin ababen da muka jinu a kan shi na kuskure mutum zai zo ya maka sallama kafin ya ma sallama sai ka duba ka gani ne yayi ya ɗage wandonsa yana da gemu idan wandonsa bai daga haka ba bai da gemu sai gaba za ka amsa mai sallama ba saboda misali kai kana ganin sa cewa kun wani irin shi kamar yanzu ba musulmi ba kai kuma yayin da ka wuce kai ma dan uwanka sallama zai kalle ga hannunka ya akwai tasbi a wuya ka sa a wuya ko ka sa a ko ka rike kana lazimi to in wannan ne to misali shine nawa zan amsa mai sallama bayan manzo Allah yake alaman arabta wa man lam ta'rif afshu salam ku sai dai ka sallama in ji manzo Allah wata ran manzo Allah yana zaune yake cewa ba na faɗan muku abin da zai shigar da ku aljanna ba ka ce ya rasulullah abin da muke nema kenan sai yake cewa shine ku so juna dan Allah ba za ku so juna dan Allah ba sai kun dinga ma junan ku sallama to yanzu misali mu mun sauka a wannan koyarwar na manzo Allah kaga maganar mu ne mu annabi adalci yanzu akwai gyara shi ma amince sallama in dai mutum yana la ilaha illallah kai mai sallama in yi maka ka amsa masa ki fahimtar sa bashi da fahimtar sa. Eh, kai kuma ya barka da naka duk mu je lahira ai za a tantance ko ba haka ba Eh, duk mu je lahira za a tantance in ka gamsu da nawa falillahi alhamdu in baka gamsu da shi ba je ka da naka sai mu zauna lafiya ba zagi ba cin mutunci ba aibatawa ba kafirtawa ba bid'antarwa amma in ka ce mun kafiri baka sani kafirci zai koma kanka amma ni ba zan ce maka ba in ka ce mun dan bid'a alhamdulillah na gode ma Allah irin wannan bid'an Allah ya kara mini ta kai kuma je ka da irin naka sunna amma mu je lahira sai mu je lahira ai daɗin gobe saurin zuwa eh daɗin gobe saurin zuwa za a tsayar da ni za a tsayar da kai ko in zo na ta kuma wuyanka ko ka zo ka ta kuma wuyana Allah wannan bawan naka ya jece ni da kaza a duniya Allah ka aiko shi ne ya ce min haka? Zan je zan rike wuyansa a ranar kiyama gaban Allah. Ya ce min kaza a duniya ya Ubangiji. To ni kuma na san a duniya na ce ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To daga nan kaga sai ai shari'an adalci. Eh sai ai shari'an adalci. Da haka ƴan uwa mu yi kokari mu kiyaye bakunan mu duk sanda ba za mu furta alkhairi ba wallahi kar mu furta sharri. duk ba in ba za mu furta alkhairi ba kar mu furta sharri da yawa wani ilimi na zame mashi tilan tsira wani kuma ilimi ke zama mai sanadiyan bata wani ilimi na zame masa tsira wani ilimi na zame masa sanadiyan bata menene bata a ilimi annabi ya faɗa abu ka canza masa ma'ana Allah ya faɗa abu ka canza masa ma'ana sabid da kila kana da wani albashi da ake biyan ka a wata wata kana da allowance su ko masu baka allowance din suna da a hadaf tsari tsarin suna son misali karantar wanke zama a jisa iri abu ka bani wannan allowance din in kai saba daga yanda suke yi to allowance din nan ba zai shiga ba a yanzu muka karanta abin da daular banu umayya suke gino a kai wanda kafin a baka appointment a matsayinka na alkali kafin a baka appointment a matsayinka na na liman kafin a baka appointment a matsayinka na an yarda kai aiki sai ka yi alkawarin za ka zagi sayyidina ali sai ka san martaban sai na aliyatsu duk wannan da suka zage shi za tsaya a gaban Allah Allah kaɗai san mutum miliyan nawa ne sun bauta ma Allah da zaginsa kuma yau sun tafi lafiya bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa sai na ali yana cewa wallazi farakal falakal habba wa bara'a nasma la yuhibbuni illa munin wa la yujidni illa munafiqun yace innahu la ahadin ahada alayya rasulullah alƙawari annabi sai da ya kama hannuna yace ya ali nace labbaika ya rasulullah yace na rantse maka da ubangijin da ya fasa kwaya ya fitar da tsoro wallahi ba wanda zai so ka ce muni wallahi ba wanda zai ki ka ce munafiki ba ke ya ne kawo zagi ba ke ya ne kawo zagi shi yasa har yanzu malaman musulunci sai na Abdullahi dan Umar ya faɗa iyar da suke gane mutum munafiki ne zamanin rayuwa da sun ga mutum an zo maganar sayyidina Ali ya nuna canjin fuska ko ya nuna kiyayya yanzu kaman abin da muka faɗa yanzu ƴan uwanmu wanda muka ce inda za mu mutum adalci mu dawo mu zama ummatal wafada waɗannan mutanen sun so ahlul bait to yan ahlul bait gaskiya ne to yan ahlul bait abu ne mashruhi soyayyar ahlul bait abu ne da Allah ke so annabi ke so amma kar soyayyanka da ahlul bait ka kuma rika fada da sahabban annabi kana kin kana zagin ahlul bait ba za su farin ciki da kai ba kuma ba za su yarda ka ki abokan kakansu ba sannan kar soyayyanka da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai kuma kai tafarrufi ka rika kin iyalan gidan manzon Allah kar ka rika cewa ma ai sun kare sun ce ko ka ce an kashe wani sowa kuma in kana so ka gane cewa wallahi azim mutane sun gina a kuskure wanda suka suke da ta'assubi a cikin sabon manzo Allah ba za ka taba ganin wani ya gina masallaci ya sa masallacin suna Hassan ko suna Husaini ba Hassan ba sahabin annabi bane Husaini ba sahabin annabi bane sai dai Ubayy dan Ka'ab sai Abdullahi dan Mas'ud sai abu ma'azu ɗan jabal soyayyar su gaskiya ne girmama su shari'a ne amma wancan laifin ne suka yi maka da ka gina masallaci ka sa mu sunan wancan ba sa sunan su ba ko kuma kai yanzu in ka gina naka sunan shi daga Ali sai Hassan sai Hussein sai na Abubakar laifin ne ya maka me ka kasa ya barar maka waye bugan ma waye zagan maka sai mun sai dole sai fa mun dawo daidai saboda da yawa an tafi amma mutum yana ganin wai ya tafi a daidai wallahi alazim sai an je lahira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu mutane za a zo da su tafsina la yazuddanna za a kore su a ce kad baddalu ba da in ce ya ake kore min al'umma ya ake kore min al'umma za ta rasulullahi ai yanda ka bar su a duniya sun canza sun rabu da sunnanka annabi na ji aka zai ce fasukan ai wannan shine canzawa wannan mun taɓa yin magana da wata baiwan Allah wanda take da aqida na salaf tace ita bata taɓa ganin ran da za ta sa ɗanta suna Ali ba wannan kiyayya har me da me ya kama me sayyidina Ali ne mata da haka wallahi alazim sai mun yi makan mu fada in baka tsaya tsakiya ba kana tunanin kana daidai kana tafiya akan akan kuskure sai an je lahira sai na abakar ya shako ka ko sai na ali ya shako ka sai ka san duk wanda koyi kai karan ka wajen annabi a cikin su baka da masira sai na abakar ya kai ka kara wajen annabi wa zai kwace ka ko sai na ali ya kai ka kara wajen annabi wa zai kwace ka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki ke cewa a ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء sai dai Allah haka ya ga dama zai batar da wanda ya ga dama zai kuma shiryar da wanda ya ga dama Allah ka wanzar mana da shari'a Allah ka wanzar mana da shari'a wala taf'alunna amma kuntum ta'mal ka ji ko Allah ya ce wallahi duka sai na tambaye ku duk abin da kuka yi sai na zo na tsaye da ku na tambaye ku inji Allah eh na sai na Allah dan dan dan Abbas yana cewa wala taf'alunna yawma idhin 'alan nan yace kai ruwan sanyi in ka ta sai Allah ya tambaye ka da ka sha ruwan sanyin nan me ka gudanar da shi bayan ka sha yanzu ba Allah ya baka sabuwar riga ba ka sa da ka sa kai ma Allah da'a da shi ka fito na sahur daga safe zuwa yanzu da ka fito wannan majalisa ka je ka zauna dandali zagin wani kai ko ko a'a ka je masallaci kai ma Allah da'a kai ma Allah bauta da shi duk abin da kai sai Allah ya tambaye ka ranar kiyama Allah ka kiyaye na'am ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا- وتذوقوا السوء بما سلكتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل القدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا لأحد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون Allah yake cewa wala tattakizu aymanakum dahalan bainakum kakkuri karan tuwanku a matsayin misali ala na zalunci da cuta da yaudara a tsakaninmu saboda wani za ga cewa da rantsuwa zai kashe mutum saboda su sahabbai suna da wani irin ƙarfin imani idan ka faɗa musu su ba su tunanin ana saba alkawari a zaton su ba a saba alkawari a nan akwai daga cikin shehunan mu Allah ya jadda rahama Sheikh Shaibu Yamal ko ana cewa wani ya zo ya bashi labari da ya bashi labari sai labarin ya bayyana masa ƙarya ne duk wanda ya zo sai ce wai ashe bayan zuwan Shehu Ibrahim duniyan nan ya canza zukatan mutane ashe ana ƙarya har yanzu ina mamaki ana ƙarya har yanzu to da haka misali ka ganin Allah madaukin sarki na na cewa su izan kan kuma ya kasance karki rantsuwanka a matsayin ala da za ka yi amfani da shi kamar yan kasuwan mu zai ce maka wallahi ka zafa na fiyo alhalin karya ne ya shiga cikin wajen lil mutacikin allazina idza qalu ala nas yastawqu Allah ta kiyaye Allah yake cewa fatazila alqadamu ba'da sujudiha sai kafa ta zame bayan tabbatanta wa tazuqul su'a sai ku dantani misali ai su al'azab matsanancin azaba bima saddaqtum an sabilillah da abin da kuka tsara bayan Allah zuwa ga saduwa da tafarkin Allah walakum azabun azim sannan kuma Allah ya ce an koma lahira azaba mai radadi zai tabbata tare da bayin da suka zama da wannan dabi'an Allah ta kiyaye wala tashtaru bi ahadin lahi samanan qalilan sannan kuma kada ku yi amfani da tamannin duniya dan kadan wajen misali sai da alkawarin Allah shine misali wasu malamai suka ce ayoyin Allah daga nan a malami kaga cewa Allah ya kiyaye da dai talauci ba abin da zai sawa sai kaga alaran ma ya je yayi sauka a gidan Alhaji tun daga safe har yamma an dan dauko dubu ɗaya ko ɗari biyar an bashi wannan sai da ayoyin Allah ne Allah ya baka ya baka ya baka kanzi ya alaran maka girmama abin da Allah ya baka Qur'ani ba abun wasa bane kaga malami ya je yana ma yana ma dan boko ko yana ma dan siyasa ko yana ma mai mulki fadanci akan a dinka mai riga irin na irin mai tsimman nan ma wanda take zane zane ka je ka daidaitar da ƙaryan shi yayi ƙarya ka ce ƙaryan shi daidai ne yayi sai kai haka sannan za a baka wannan ƴan tsimman riga din to ka tozartar da abin da Allah ya girmama eh da haka duk da dai talauci Allah ka raba mu da ita talauci ba abin da ba ta sawa talauci musiba ne da ake cewa ma kadal fakara an yakuna kufran ku talauci ya sai zama kafirci eh da ka bayi ai karo kon Allah wadata eh kai karo kon Allah ya wadata sai bude maka hanyoyin samu idan Allah ya kawo maka hanyoyin samu sai ga cewa kana bautan Allah cikin nishadi bautan ma sai kai ta tafi daidai eh kai ta anatsai amma idan ba a bada cefane ba kayan sallan yara ga sallan ya mutu sauran kwana ga sai ga misali kana tafiya a hanya mutum yana sumbatu sai ka ce a haɗu da a cewa ina magana ce wallahi ban ganka ba ranan nan Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da talauci Allah madaukakin sarki ke cewa lakum azabun wala tashtaru bi adillahi kamalan qalilan innama indallahi huwa khair abin da ke wajen Allah shine yake alkhairi lakum gare ku in kuntum ta'lamu in kun kasance misali kun yi sani dangane da haka alhamdulillah salamu alaikum